بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yabo da godiya sabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake haɗa mu a wannan safiya ta asabar shi daga watan rabi'in al'akhir hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam 1434 wanda yake daidai da 16 ga watan biyu a shekara ta 2013 a lissafin da ake ce ma miladiya a kuma yau za mu yi darasinmu na 20 insha Allah daga littafin alfurqan bayna auliya irrahman wa auliya shaitan na shekul islam ibn taimiyya na 21 kai ko? na'am 21 a za mu tashi kan fasali da ya samu suna al'imanul mujmal wal'imanul mufassal haka ne? yawwa har yanzu dai malabi da tamiya ne mana bayanin yadda walittaka a wurin Allah subhanahu wa ta'ala dangane da bayinsa ba daraja ɗaya ba ce tun da dai waliyi shine wanda ke da imani da taƙawa da imani da takawa kuwa a cikin 'yan adam ba kwaya ɗaya ba ne ba daraja ɗaya ba ce ba aji guda ba ne da aka gwargwadon saɓanin da ke tsakanin mutane wajen imaninsu da takawarsu to gwargwadon darajojin kusancinsu ga ubangiji da kuma abin da za a ce musu za a ce masa walittaka to har yanzu akwai wani bangare da ke nuna wannan bambanci din shi ne ya ma wannan take al'imanul mujmal wal iman al-mufassal wato imani dunkulalle da kuma imani rababbe daki-daki me yake nufi a nan kama mu shiga zan dan mana bayanin don mu fahimci yadda abin yake wato al'amura gaba ɗaya sun gini ne akan gwargwadon saninka da su gwargwadon imaninka da su kuma gwargwadon yadda za ka yi aiki da su duk abin da ɗan adam ya sani ya yi aiki da shi to zai ɗara wanda bai sani ba kuma bai aikin ba ko da dukkansu sun yi imani yanzu ai dukkanmu mun yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da abin da ya zo da shi abin da ya zo da shi ɗin nan a wani daga cikinmu ya sani wani daga cikinmu bai sani ba amma da za ka tambaye shi ka yi imani da abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi kowa zai ce ya yi imani to imani na abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi sawa'un mun san bayaninsa daki-daki a kowane lamari ka san shi a babin sallah babin azumi babin tsarki babin haila zakka duk abin da ya shafi waɗannan gwargwadon sanin ka ai gwargwadon aikin da zaka yi haka ne ko to akwai kuma wani shi ya yi imani da duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi amma kuma bai karatu mai zurfin da ya san waɗannan abubuwan ba don haka ba zai samu aiki da abin da bai sani ba mun gane to wanda ya san abin ya ce ya yarda da shi ko da bai san shi daki-daki ba wannan shine imaninsa sai a ce mujmal dunkulalle yauwa wanda kuwa ya yi imanin tare da iliminsa mai faɗi akan abubuwan ya san harkar zakka ya san harkar azumi ya san sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wajen zamantakewa da da da da uba da makota da sauransu kuma wajen aikinsa yana tabbaka wannan a rayuwarsa sai a ce imaninsa wannan iri ne bayani ne daki daki mufassal yawwa to kaga wanda ya san sunnoni da yawa yanzu mu dauki abu ma mu fassara shi da maganar sunna ai ba ɗaya bace ko sunonin annabi sallallahu alaihi da yawa na san kaɗan kai kafi ni sanin da yawa yawa to gwargwadon sanin ka da yawa kuma da aikin da zaka yi da wannan sunna sai ka fi ni kusanci da ubangiji ni kuma tun da kaɗan na sani a iya abin da na sani da shi ne aiki to amma gaba ɗaya mu mun imani da me da abin da annabi sallallahu alaihi ya zo da shi duk sunnar annabi mun yarda da ita sawa'un mun santa ko ba mu santa in ka sani ko baka sani ba wannan shi ake kaya kuma yadda da ita shi ake ce mai imani wani iri mujmal wanda kuma ya sani daki daki ya san sunnoni da yawa kuma yana aiki da su to shi kuma imanin sa wani iri ne shine mufassal wanda aka fassara shi daki daki mun fahimci abin ko to sai mu shiga to sai ke cewa wa minan nasi daga mutane man yu'minu bir rusuli akwai wanda ke imani da manzanni imanan amman mujmalan imanin da yake gamamme general imani kuma mujmalan a dunkule yauwa ma'ana shi da ya yarda da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam komai yazo da shi ya yarda da shi sawa'un ya sani ko bai sani ba dalilin da zai sa bai aiki da shi ba shine rashin sanin abin amma akwai wani wanda ya fi shi sani mun fahimci abin sai ce wa ammal imanul mufassalu amma shi imani mai faɗi kuma wanda aka yi shi daki-daki fayakunu qad balaghahu kathirun mimma ja'at bihi rusulu to zaka samu cewa a shi wannan mutumi da yawa daga cikin abin da manzanni suka zo masa da shi suka zo da shi ya sani shine balaghahu abu abu da yawa ya zo masa walam yablughu ba'd zalika amma kuma akwai wani abin da bai zo masa ba ma'ana ya san wata sunnonin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma bai san wasu ba mun fahimci wannan yau sai ce fa yu'minu bima balaghahu anir rusuli sai ya zama yayi imani da abin da ya zo masa daga manzannin nan wa ma lam yablughu lam ya'rifhu abin da bai zo masa ba kuwa bai san shi ba walau balaghahu la amana bihi da abin ya zo masa da yayi imani da shi a yanzu da yawa daga cikinmu nan za ka ga wata rana kawai ana zaune sai ga wani yayi wani abu sai ka yi mamaki wannan kuma ina aka samu irin wannan tsari sai a ce maka ai ga hadisi kaza annabi sallallahu alaihi wasallama daga gunsa aka rawaito wannan abu daga ranar sai ka ji cewa ka yarda da wannan sunnar kai ma bari ka fara aiki da ita to kafin ka san wannan abun ka yi imani da shi ko baka imani da shi ba ka yi imani da shi amma a dunkule yawwa aiki kuwa gwargwadon abin da ka sani gwargwadon aikin da kai to wancan na farko shine mujmal wanda kuma ya sani ya kuma yi aiki shine mufassal yawwa to shine sai ce walakin amana bima ja'at bihi rusulu imanan mujmalan sai dai yayi imani da abin da manzannin suka zo da shine imani dunkulalle fa hadha idza amila bima alima to wannan in yayi aiki da abin da ya sani inna allaha amarahu bihi cewa Allah maɗaukaki ya yi umarni da shi ya yi umarce shi da shi ma'a imanihi wa taqawahu tare da imaninsa da tsoron Allahnsa a fahuwa min auliya illahi ta'ala to wannan yana cikin waliyan Allah subhanahu wa ta'ala lahu min walayatillahi bi hasabi imanihi wa taqawahu yana da imani yana da wali walittaka tsakaninsa da ubangiji gwargwadon imaninsa da taqawarsa iya abin da ya zo masa da shi ya zo masa din nan komai kankantarsa na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma abin da ya zo da shi bangaren tauhidi ne da komai da abubuwan ibada gwargwadon abin da ya sani gwargwadon abin da ya aiki da shi da kuma takawar da ya hada da wannan imanin nasa to gwargwadon walittakar da zai samu abun Allah in haka ta dara to ya samu da yawa da matsayi da yawa in kuma bai dara haka ba to gwargwadonsa dai iya abin da ya sani ya aiki da shi iya matsayinsa kenan abun Allah ma'ana dai abinda malami ke so ya nuna mana shine walittakan nan ana samun ta ne da yin aiki gwargwadon aikinka gwargwadon girman da zaka samu a ubangiji da soyayyar da zai maka in ku baka yi aiki ba to haka zaka zauna ko ka yadda da abu darajar ka tana ƙasa da wanda ya sani kuma yake aiki da fatan muna fahimta yawwa to shine sai yake cewa kuma fa inna allaha ta'ala lam yukallifhu ma'rifatahu a mun tsallake ko yace wa ma lam taqum alaihi alhujjatu bihi duk abin da ba shi da hujja a kansa fa inna allaha ta'ala lam yukallifhu ma'rifatahu Allah bai dora masa sanin sa ba yawa abin da kake da hujja a kansa ai shi za a tambaye ka yawa kuma shi zaka yi aiki da shi to abin da baka sani ba ba a dora maka yanzu ba dama a zo a ce wata rana an zo an tara mutane ko misali dan tashin alkiyama a ce an maka hukunci saboda ka bar wata sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baka taba aiki da ita ba in an tambaye wallahi ban taba ji ba duk karatun da na saurare ban taba ji an karanta min wannan ba amma kuma duk da haka ka zo ran tashin alkiyama a cikin waɗanda suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kayi imani mujmalan amma kayi aiki mufassalan gwargwadon abin da ya zo maka abin da bai zo maka ba ko baka san da shi ba don haka baka yi aiki da shi ba yawwa to tun da ku akwai wannan bambanci shine malami ke nuna mana cewa tun da akwai wannan bambanci ashe ba zai yiwu a ce waɗanda duk suka yi aiki matsayin su ɗaya a gun Allah ba yawwa mai aikin da yake da imani da ilimi da yawa ya fi mai aikin da yake ilimin sa ba shi da yawa da haka wannan shi ma kaga bambanci ne tsakanin malami da jahili yau gwargwadon ilimin ka da sanin Allah da kusantar Ubangiji da bauta masa to gwargwadon walittakar da zaka samu wanda kuma bai san abin da ka sani ba walittakar sabba za ta kai taka ba shi ne zancen yau to shine sai ke cewa a wal imanul mufassalu bihi a yawa Allah maɗaukaki ba zai kallafa masa ma'arifatahu saninsa ba wal iman al mufassal bihi ba zai kuma ɗora masa a imani na daki daki na komai da komai na abin da bai sani din ba duk abin da baka san shi ba ba dama a ɗora maka wajibi ne imani da shi ko aiki da shi amma za ka yi imani da shi a dunkule to sai ce fala yu'adhibuhu ala tarkihi don haka ba zai masa azaba akan ya bar wannan abun bai aiki da shi ba lakin ya futuhu min, kala, min kamali walayatillahi bi hasabi ma fatahu min dalika sai dai kuma wannan wato kamalar walittaka za ta kubce masa gwargwadon abin da ya kubce masa na wannan abu ma'ana tunda baka san duka sunnonin ba ashe baka yi aiki da duka abin da yake zai kammala maka imaninka ba wanda ko ya sani ya fi ka to imaninsa ya kammala kai ko imaninka bai kammala ba takawarsa ta kammala takawarka ba ta kammala ba saboda baka san wannan abun ba kai aiki da shi ba shi kuma ya sani kuma ya aiki da shi mun fahimta insha Allah yawwa to sai ce faman alima bima jaa bihi rusulu wa amana bihi duk wanda ya san abin da manzanni suka zo da shi kuma ya imani da shi imanan mufassalan imani wato wanda yake daki-daki a bayyane wa amila bihi kuma ya aiki da shi fahuwa akmalu imanan wa walayatan to ya fi imani cikakke ya fi kuma kammala wajen walittakasa lillahi ga Allah mimman fiye da wanda lam ya'lam dalika mufassalan bai san haka daki daki a warware ba ya sani kawai a dunkule ne ya san cewa dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da sunnoni amma ba duka sunnonin ya sani ba wancan ko ya san sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baki daya ko gwargwadon abin da ya sani kuma ya aiki da shi walam ya'mal bihi kuma shi wancan nabiyun bai aiki da shi ba wakilahuma waliyul lillahi kuma kowanne ɗaya daga cikin su waliyi ne na Allah wal jannatu kai dama kuma aljanna fa darajatun darajoji ne hawa-hawa mataki-mataki ne mutafadilatun tafadulan azima wanda suke wato mataki-mataki ne mai bambanci wani ya fi wani aljannar wani ta fi aljannar da wani zai shiga a tafadulan aziman kai bambancin ma kuma ba kaɗan ba ne bambanci ne mai faɗi tsakanin aljannar wani da aljannar wani ya ce wa auliya Allahi al-mu'minuna al-muttaquna fi tilka darajati su kuma masu wato waliyan Allah masu imani masu takawa da tsoron Allah masu bin dokokin Allah suna a cikin wannan darajojin hawa-hawan da suke da shi bi hasabi imanihim wa taqwahu za a aje su ne aji aji gwargwadon imanin su da taqwarsu sai a tara masu kammalallen takawa manzanni kenan da annabawa ko sai a dora su sune a sama sai a yi ƙasa ina wanda imaninsu kuma ya gaza haka bai kai waɗancan ba su kuma su ne a ƙasarsu ina wanda kuma suka fi kowa amma bai kai na gaba ba su ne a ƙasarsu haka za a yi ta zuwa har ɗan aljanna na ƙarshe wane ɗan aljanna na ƙarshe wanda shi ne mafi ƙaranci yawwa shi ne wanda za a baiwa bitaka ko kuma sannan za a bashi aljannarsa ita ce duniya da abin da ke cikin da baki ɗaya duniya wannan duniyar da muke ta rikici a kanta to ɗan arjanna mafi ƙasa wanda shine ya fi kowa ƙanƙantar matsayi a wurin ubangiji aljannarsa shine faɗin duniyar nan baki ɗaya da abin da ke cikinta ya more ya fanta ma duk abin da ya ga dama a yi a ciki kai da mun yarda da wannan abu wato da mun daina saɓon allah sai muga wannan abin da muke faɗa da shi mu saba wa Allah kuma a ciki kuma sannan gashi mun tabbatar da an aje mana abin da ya fi shi gaskiya idan mutum yana da nutsuwa da hankali ya yarda da cewa wannan maganar gaskiya ne to ba zai samu lokacin da zai saba wa ubangiji ba zai ce duk abin da zai yi bari ya kai wancan matsayi to Allah madauki ya kara mana shi yasa kun ga da'iman Allah subhanahu wata'ala yake magana da muminai yana cewa a masu imani da Allah wal yawmil akhir ko amana billahi wal yawmil akhir wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'mini me yasa ake cewa bil yawmil akhir da kuma can kafin nan al imanu bil ghaibi imani da ghaibi abin nan fa gashi mun karanta a qur'ani qur'anin nan gaskiya ne maganar Allah ce manzon Allah ya zo da ita sallallahu alaihi wasallama amma zaka ga ba dukan mu duk da mun yarda mu ma imanin mujmalan da abin da ya zo ciki to zai ga cewa mu yadda da haƙiƙanin abin inda mun yadda da wannan abun wasu abubuwan da muke a duniya da ba za mu yi su ba in ka san a kowane lokaci Allah zai iya maka kwab daya ka tashi ka bar duniyan nan to ba za ka bari a kowane sakon daya a ce ka saba wa ubangiji ba da sai kai hakuri ka dage ka cije ka tsaya kan abin da Allah maɗaukaki yake so sai ya zama cewa mutuwa ta zo maka a kowane lokaci a shirye kana tafiya kuma ka san insha Allah za ka samu wancan a alal akalla abin da za ka samu ka mallaki duniya da abin da ke cikinta yanzu ka ɗauka a ce an mallaka ma ba wai birnin kudu ba unguwarku unguwarku kowa ya tashi a bar ma duk gidajen naka ne ka zo ka yi abin da ka gada kila ma kuma da dukiyar da za ka kyankyara duk abin da kake so ya fi na kowa wannan fa unguwa ce kawai aka baka ballantana a baka gari guda ballantana a baka jiha guda ballantana ƙasa guda ballantana nahiya continent daya ko a ce to duk duniyar taka ce da ruwanta da koramunta da duk abin da ke ciki kuma a ce maka babu noma a ciki ba inda zaka je kai noma sannan ka samu abinci duk abin da kake so kawai kana sha'awarsa sai ya zo maka gaban ka sai ka samu ga mata matan nan ba haila ba haihuwa ba wani lokaci da za a ce ba ka jin daɗinka duk abin da kake sha'awa kuma kamar da Allah maɗauki ba mu labari lahum fiha ma tashtahihil anfusu ko abin da suke da shi a ciki shine abin da rayukansu suke sha'awa duk abin da kake sha'awa kawai ba zancen a ina a wace ƙasa ake samun sa wanne zamani ake samu zamanin bazara zamanin damuna zamanin rani a kowane lokaci kake bukata Allah maɗaukaki sai kawo abin da kake so saboda me a nan duniya kai ma kayi masa abin da yake so ko to Allah ya taimake mu mu hankalto irin waɗannan al'amura din to mu je shine sai yake cewa wal jannatu darajatun mutafadilatun tafadilan azima wa awliya'ullah almu'minuna almuttaquna fi tilka ad-darajati bihasabi imanihim wa taqwahum nan ne ko qala Allah tabaaraka wa ta'ala Allah madaukaki yana cewa nan saboda ibnu taymiya waye shi yadda za ku rika wato za ka ga cewa in yana maka bayani akan wasu ayoyi kai ka ce an saukar da su ne don abin da yake so ya faɗa ɗin nan sai ga sun yi mutabaka da abin saboda kyakkyawar fahimtar da suke wa ƙur'ani da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam nan abin da zamu ji da ayoyi da hadisai waɗanda za su nuna mana ne cewa lalle mutane ba daraja su ɗaya ba lalle imani ba daraja ɗaya bace lalle takawa ba daraja ɗaya bace lalle walittaka a gun Allah ba daraja ɗaya bace lalle aljannan ma da za a ba mutane ba daraja ɗaya bace shine abin da zai kawo mana mushi to daga ciki shine sai Allah madaukaki yana cewa man kana yuridu al'ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura wanda yake buƙatar wanda yake nufin wanda manufarsa a zuciya ita ce al'ajilata al'ajila bil'ain ana nufin duniya yau a bar gaggautawa wannan abun gaggawa ɗin wato ita ce duniya to ajjalna lahu fiha ma na sha'u za mu gaggauta masa a cikinta amma shi ma ma na sha'u gwargwadon abin da muka so gwargwadon abin da muka so ba gaba ɗaya ba babu wanda za a bashi duniya baki daya akwai duk wanda suka zo suka rayu a duniyan nan har duniya ta tashi duk wanda suka yi mulki za ga wani yayi mulki wani kuma yayi kuɗi amma babu wanda Allah ya mallaka masa duniya baki daya babu wanda Allah babu wanda kuma Allah ya bashi mulkin duniya baki daya mun gane wannan yawwa sai dai mulki gwargwado gwargwado babu wanda aka bashi irin wanda aka biyo annabi Sulaiman tun da ya roƙi Allah maɗauki cewa bayan sakar abe kowa Allah kuma ya karɓi wannan yawwa mulki dukiya kuma an bai wasu wanda za a ce da sun mallaki abin da ya fi na kowa kamar yadda annabi shi kansa suleiman ya yi mulkin da ya fi na kowa amma ba za a ce gaba ɗaya duniya mulkinsa ba ce ba za a ce kuma mallakar wani mai kuɗi ce duniya ba ke ɗaya ba mun fahimci wannan abin wannan abin da ke nufi kenan da ajjalna lahu fiha sai ce ma nuridu me ma'anin ma nuridu gwargwadon abin da mu muke so ba gaba ɗaya da shi yake so ba kun ga alahira kuma me sakamakon in aljanna ne cewa aka yi abin da yake so za a bashi amma a duniya babu wanda za a bashi abin da yake so kakaf a ce kullum komai yake so duk an bashi duniya ta sace babu wannan sai dai a bashi wani abu daga cikinta da fatan muna ganewa sai shi ma ya ce liman nuridu shi ma kuma ga wanda muke so ba kowa da kowa ba eh ma na sha'u kuma liman nuridu za mu ba da gwargwadon abin da muke so kuma ga wanda muka ga dama in ji Allah subhanahu wa ta'ala wani iko sai Allah sun maja'alna lahu jahannama sannan a can ƙarshe kuma a lahira za mu sanya masa wutar jahannama ya sulaha zai shige ta mazmuman abin zargi madhuran abin korewa abin tunkuɗewa yawwa haka Allah maɗauki zai masa za a zarge shi a ture shi a nesanta shi daga rahama sai a sa shi a wutar jahannama saboda me me laifinsa ku koma ku ga a cikin ayar mai aka ce mana yayi laifi man kana yuridu al'ajilata wanda duk yake son wannan duniyar saboda a rayuwarsa duniya kawai yake so baya son lahira shi yasa babu ikhlasi a aikinsa duk aikin da yayi yana yi ne don ayaba masa kaga a duniya yake son ayaba masa duk aikin da yana so ne jama'a ko ya samu kuɗi ta hanyar abin da yake aikatawa misali ibada ce ta Allah amma yayi ta domin a bashi duniya kaga wannan yayi mene aradal ajilata yawwa hakanan duk abin da yayi bai yi dan ya samu lada a wurin Allah subhanahu wataala ba kar mu manta ayan nan ta suratu al-hud inda yake cewa man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun wannan shi ma kaga sakamakon abin da ya niyya ne a zuciyarsa ba abin da ke so illa alhayatar duniya yace nuwaffi ilaihim fi nuwaffi ilaihim a'malahum fiha zamu cika musu aikin su a ciki saboda dama aikin sun yi dan duniya ne abin da suka nema dan duniya suka nema don haka sai Allah ya ba su wannan duniya din wahum fiha la yubkhasuna kuma ba za a rage musu komai ba a cikin abin da suka aikata domin duniyan nan ya yi shi ya tashi faɗin nan kasuwanci wane ne komai dabarar duniya ya iya duk dabarun da ya yi Allah zai bashi abin da yake so a nan duniya kuma ya samu sannan abu lahira kuma ya ce ula'ika laisa ula'ika alladhina laisa lahum fil akhirati illa an waɗannan su ne wanda ba su da komai a lahira sai wuta wa habita ma sana'u fiha abin da suka aikata a duniyan nan ya ɓace a ciki wa batilun ma kanu ya'malun kuma ɓatacce ne duk abin da suka aikata Allah tsari mu shi yasa malamai suke sa wannan aya a babin da suke magana akan ikhlasi in ana magana akan ikhlasi malamai suna kawo wannan ayar dan su nuna mana cewa duk mutumin da ya nemi duniya da aiki lahira to ba zai samu komai ba a wurin Allah subhanahu wataala la duniyar la lahira Allah maɗauki ya kyauta mana wato da mutum yana da natsuwa da hankali kuma ya yi imani da abin da Allah faɗa wallahi ba zai ɓata lokacinsa wai a ce gashi a gaban jama'a yana wani, wani aikin ibada kuma so yake wai kawai ya samu abin duniya da wannan abin ibada din ba da bai wato saba wa Allah subhanahu ta'ala wajen abin da ya shafi ikhlasin nan ba mu karasa wannan aya yace wa man arada al-akhirata wanda kuma ya nemi yayi nufin aikin sa ya zama yayi shi ne domin al-akhirata ta ƙarshe wato ita ce lahira wasa alaha sa'yaha kuma yayi dawainiyar irin dawainiyar da ake mata ma'ana yayi aiki irin na lahira din yadda ya kamata wa huwa mu'minun da sharaɗin kuma yana tare da imani fa'ula'ika to waɗancan kana sa'ayuhum mashkura aikin da suka yi ɗin nan abin godewa ne Allah ashe in an masa godiya yake amma sai ka samu ɗan adam in an masa baya godewa ko ba haka muke ba za ka yi mutum wani ya maka bai waye maka alherin amma ba za ka gode ba wannan shi ake cewa mai butulci shi yasa lafazinsu ɗaya da kufuru shi yasa butulci da larabci shi ma ake ce masa kafirci ma'ana ai maka abun alheri babu godiya babu amincewa babu ma ambatar cewa an maka amma ka duba Allah subhanahu ta'ala duk kankantar abin da kai dama ya gaya mana faman ya'mal mithqala dharratin khairan me yarahu Allah zai nuna masa nuna masa ta hanya abu mai kyau ya nuna maka kai abu mai kyau to zaka ga mai kyau wannan godiya ce ko ba godiya ba yawwa don haka Allah subhanahu ta'ala ya fi kowa godiya Allah samu ga wannan godiya ya ce kullan kowanne ɗaya daga cikin waɗannan numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min ata'i rabbik za mu taimakawa waɗannan hakanan za mu taimakawa waɗannan min ata'i rabbika daga kyautar ubangijinka ma'ana da wanda ya nemi duniyar da wanda ya nemi lahirar duk Allah maɗaukaki a duniya zai ba su a duniya zai ba su duniyarsu wa ma kana ata'u rabbika mahdura shi dama kyau ita kyautar ubangijin ka dama ba haramun bace ba abinda za a haramta wa wani bane shine ma'ana mahzura me yake nufi anan subhanahu wata'ala a duniya zaka ga wanda yake kafiri da mumini Allah na ba da duniyarsa ga kowanne daga cikinsu kafiri me yake so dama kullun ɗawainiyarsa akan me akan duniya yana samun duniyar ko ba samu yana samu yana samun ta ma har ta fita mumini wani lokaci yawwa to wannan ba alama ba ce ta cewa shi mutumin kirki ne amma alama ce ta cewa Allah fa ba mai rowa ba ne ko ka yi masa butulci a duniya shi ba zai hana ka abinci ba je ka karashi abinka amma a lahira da tasa ce gidan sakamakonsa ne to anan ne kuma za ka ga abin da ka aikata a duniyan nan amma a wannan rayuwar ta duniya duk kafircin mutum Allah sai bar shi ya samu abin da zai samu na duniya to shine abin da ke nufi anan kullan kowanne daya a numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i muna taimakon waɗannan da waɗannan ma'ana masu neman duniya Allah zai ba su shine imdadi ya ƙara musu shine ma'anar numiddu za mu ƙara wa waɗancan min a rabbika daga kyautar ubangijinka kun ga sai kira ta kyauta ba magana istihqaqi ba abin da yake istihqaqi dama a lahira ake samun sa kayi Allah madauki ya baka sakamakon abin da ka aikata shi ma kuma duk ƙarƙashin rahamar Allah ne yawwa amma wannan kyauta ce Allah madauki zai bayar ga wanda ya so ya baiwa mai imani ya baiwa wanda ba shi da imani wa ma kana ata'u rabbika mahzura Allah madaukaki kyautarsa ku dama ba abun haramtawa bace ka duba abin da nake so mu dauka na darasi anan shine mu duba mu yadda muke mu'amalar mu da juna zaka ga kana kyautatawa mutum ne wai saboda kawai ya kyautata maka daga ran da ya fada cikin abokan gabarka to ba ruwanka da shi ba kai ba shi kuma baka sa komai naka a cikin harkarsa ba ko ba haka muke ba Allah ku a duniyan nan bai ɗauki duniyar da wata ƙimar da ta kai darajar yayi wannan abin da ita ba kun gane abin ita wannan duniyar ba ta kai darajar da Allah wai zai maka azaba saboda ka ƙi binsa a cikinta ba in dai wannan duniya ce zai baka ko ka kafirce shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ai ya faɗa mana cewa da a ce duniyan nan ta kai ƙimar darajar fiffiken sauro a wurin Allah mun san dai fiffiken sauro me shi yana da ƙima ko ba shi da ƙima ainihin ba shi da wata ƙima to ƙimar duniya da ta kai ta fiffiken sauro a gun Allah da ta kai fa ma'ana kenan fa bata kai wannan ta fiffiken sauron ba ma da ta kai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kafiri da bai imani da Allah ba to ba zai samu muƙurwa ɗaya ta ruwa ya sha ba a duniyan nan saboda Allah zai aje duniyan ne ya ce yadda take da kiman nan da daraja to ba zai baiwa kowa ba sai wanda yake nasa sai tare iya masu imani masu takawa waliyai su kaɗai za su ji daɗin duniya to amma tun da kaga duniya kowa na samunta da kafiri da musulmi to alama ce ta cewa darajar ta agun Allah ba komai ba ce don haka ashe kenan bata kai kai faɗa a kanta ba bata kai ka kashe wani a kanta ba bata kai kai sata ba bata kai kai zamba ba cikin aminci bata kai kuma wato kai yaudara a cikin ta ba ba ta da wannan kimar ba ta da wannan darajar ka dauke ta ba komai bace ka nemi abin da ke wurin Allah subhanahu wataala to sai ka sami wato babban sakamako Allah ya ba mu imani da hankalin da zamu fahimci abin da ke cikin waɗannan maganganu masu kyau Allah subhanahu wataala sai ce unzur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'd ka duba yadda muka fifita sasan su akan sashe walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila to nan ne darasin yake abin da yasa malam ibn jami'a kawo mana wannan ayar anan wannan gun yake so mu zo ya ce ku dubi yadda falalar Allah take yadda Allah subhanahu wataala ya fifita wato bayansa sashe akan sashe sai ce walal akhiratu lahira ko dama akbaru darajatin darajojinta sun fi girma kuma wato lahiran nan ta fi fifiko ma'ana bambancin da ke tsakanin mutanen da suke lahira to a nan ne ake ganin bambanci duk wanda yake so ya ga wane ne kafiri ina matsayinsa wane ne munafiki ina matsayinsa wane ne kuma wato fasiki ina matsayinsa wane ne musulmi ina matsayinsa waye mumini ina matsayinsa to wannan sai a lahira amma a nan duniya babu wani mizani da zaka gane don duniyar ba ta da kima ba ta da darajar da Allah zai bar lokacinsa ma'ana kamar ka ce a ɓata lokaci har ana nuna waye mai daraja a cikinta gaba ɗayanta ba ta daraja- daraja ballantana har a sa mutane in ka ga mutum yana da kuɗi to alama ce ta Allah yana son sa in ka gan shi yana da mulki alama ce ta Allah yana son sa a'a duk wannan babu a duniya zai samu mulki Allah baya son sa yawwa zai samu kuɗi Allah baya son sa talaka zai sha wahala Allah yana son sa hakanan kuma talakan zai iya zama har yanzu ya rayu cikin jahilci da kafirci da ƙin Allah Allah kuma ba zai so shi ba ga talauci ga kafirci kaga azaba ta haɗu da yawa mm. da haka ashe kenan in Allah maɗaukaki bai baka duniya ba to kan nemi lahira ka makalkale wa lahira Allah maɗaukaki ya saka cikin waɗanda za su samu lahira Allah samu dace baki daya sai ce fa bayyana Allah subhanahu wa ta'ala Allah maɗaukaki ya bayyana annahu yumiddu man yuridu dunya zai taimakawa ya kuma ƙari wanda ke son duniya wa man yuridul akhirata haka nan kuma zai ƙari ya taimakawa wanda ke son lahiran ma duka daga ina min ata'ihi daga kyautarsa wa anna ata'ahu kuma cewa kyautar Allah madaukaki ma kana mahzuran ba abun hanawa bane min barrin a ce an hana wani mutumin kirki wala fajirin ko wani mutumin banza Allah baya hana salihi duniya baya hana kafiri duniya saboda me duniyar ba ta kai mata wannan ba ta kai kimar da za a yi mata wannan ba sun maƙala ta'ala sannan Allah maɗauki ce unzur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'd ka duba ka ga yadda muka fifita sashen su akan sashi walal akhiratu lalle kuma ita lahira akbaru darajati ita ce mafi girma wajen darajoji wa akbaru tafdila wajen fifiko kuma ita ce mafi girma fa bayyana subhan fa bayyana Allah subhanahu sai Allah ya bayyana mana أن أهل الآخرة سوى متانا لاهرة يتفاضلون فيها سنة وتبنبنتا أتكنتا ونياف وني أتكنتا أكثر مما يتفاضل الناس في الدنيا في يد يد متانا سكي بنبنتا الدنيا kaga bambancin na duniya ma ya yake ne tukuna bambancin duniya na farko ba dawwamamme ba ne yawwa na lahira ko na iri ne dawwamamme ne ka duba kaga wanda Allah maɗaukaki ya halicce shi iyayensa suka haife shi a duniya na farko duk abin da ake samu na darajar duniya to babu wanda ya zo da shi daga gidansu daga haihuwa ya faɗo da shi haka aka same shi gashi ya zo ko da sutura da ake sawa a duniya bai zo da ita ba haka ne yauwa don haka kenan babu kuma wanda aka ballantana a ce a jikin suturar sasa an sa masa wani kuɗi a aljihu ya faɗo da shi an haife shi mai kuɗi babu wannan duk ɗan adam ɗin da kaga ya samu duniya to anan duniyar ya samu an haife shi ya zo ba komai ya yi wani aiki ya yi al'akhdhu bil asbabi Allah ya taimaka masa ya samu abin da ya samu mun fahimci wannan yauwa don haka fifikon zaka ga na farko ka fahimce shi a matsayin ba dawwamamme bane za ka tashi a matsayin babu sai ka zo ka samu za ka tashi ka yi gado an haife ka a gidan da yake akwai wannan gado ne na wani ba naka ka zo da shi duniya ba ko wani ne ya mutu ya bar maka da ka tashi da girma ai kana karami ka tashi ka girma a gidanku akwai kuɗi sai ka samu wannan to wannan shi ma ka same shi amma wata ran kuma za ka wayi gari shi ma babu mun fahimci abin kaga kenan ashe ba dawwamamman abu bane amma na lahira fa in dai ka faɗa lahiran nan aka saka a wannan ajin to kana nan a ciki wanda yake samanka yana samanka wanda yake ƙasanka yana ƙasanka haka za a zauna saboda me aikin da zai sa a bambance wannan matakan an gama shi a duniya a lahira ba aiki ba zancen a sake kallon ku a ce a dawo da wasu wannan ajin a daga kuma wasu wannan ajin sai da ceton manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin abin da makaranta a babin ceto cewa annabi sallallahu alaihi wasallam zai roki wasu mutane yan aljanna a daga musu darajojin da aka sa su a karan farko to an aka daga wannan kuma shikenan kowa sai ya zauna kuma ya more ya ji dadin sa rahmar Allah da dadi take a matsalar da muke ciki ita ce irin waɗannan abubuwan ba ma musu karatun ta nutsu ko ba haka bane da muna musu karatun da muke faɗa a hausa karatun ta nutsu da wani abun wallahi mun yarda da shi imaninmu da su da ya fi haka kuma da mun tsaya aikin namu ya zama na al'akhira wasu alaha sa'aya haɗin kuma yassar Allah umurana to shine sai ke cewa wa anna darajatiha akbaru min darajati duniya kuma darajojin lahira sun fi darajojin lahira a darajojin duniya wa qad bayyana tafadula anbiya'ihi alaihi salam to kun ga ya gama mana da wancan maganar cewa duniya lahira matakin matsayi a gun Allah ana ganin sa ne gwargwadon imanin mutum da takawarsa ko walittakarka gwargwadon imaninka da tsoron Allah wanda ka fi to ka fi shi ta imani ne da tsoron Allah haka nan shi ma wanda ya fi ya fi shi ne da imani da tsoron Allah mun fahimci wannan to in aka je kuma lahira haka ajujuwan suke to anan kuma sannan sai ce dan ya ƙara ƙarfafa mana waccan magana cewa ba dukkan mutane suke matsayi ɗaya ba a lahira to haka nan mu duba haka annabawan Allah shine sai ke cewa wa qad bayyana tafadula anbiya'ihi alaihimus salam hakanan Allah ya bayyana mana falalar annabawansa cewa su ma annabawa ba matsayin su ɗaya ba a gun Allah wani annabin yafi wani annabin annabin mu Muhammad sallallahu alaihi wa sallama dan Abdullahi annabin ƙarshe yafi kowa daraja a cikin dukan annabawa kaga ashe kenan annabawa ba ajin su ɗaya ba sai ce ka tafaduli sa'iri ibadihi almu'minin kamar yadda bambanci da fifiko ke tsakanin sauran bayinsa muminai faƙala ta'ala sai Allah maɗauki ke cewa tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd waɗannan su ne ko waɗancan da aka ambata manzanninmu ne su ne manzannin nan waɗanda muka fifita sashen su akan sashe minhum a cikinsu man kallama Allahu akwai wanda Allah yi wa magana ashe wanda Allah yi wa magana samun damar Allah yi wa mutum magana shi da shi daraja ce ko ba daraja ba daraja ce babba ya nuna mana kuma ashe ba dukkan annabawa Allah ya yi musu magana da shi da su ba mun gane yawwa nan ana magana ne da maganar annabi Musa alaihi salatu wassalam da kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama domin shi ma Allah ya yi masa magana shi da shi ba tare da tafinta ba yawwa an kuma yi magana da annabi Musa shine kallama Allah shi yasa mutane suke cewa Musa kallamu ko aka sake gutsurewa aka ce kalle to duk daga wannan kalman ne yawwa minhum man kallama Allah a cikin su akwai wanda Allah subhanahu wata'ala yayi masa magana sai ce wa rafa'a ba'dahum darajatin kuma ya ɗaukaka wasu daga cikinsu darajoji da yawa da yawa wa ataina isa ibn maryam al bayyinati mun baiwa annabi isa kuma hujjoji wato bayyinat in an ce bayyinat ana nufin ayoyi ayoyi kuma wanda ake nufi anan su ne ayoyi na ake ci waɗanda ake cewa mu'ujizozi mun sani abinda muke faɗi a bakin mutane ko in ce a cikin littafai na musamman malaman ilmul kalam suna kiran waɗannan abubuwa mu'ujizozi ko a cikin qur'ani ko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba mu'ujizozi ake ce musu ina ji mun yi wannan magana a wannan kuma darasin yawwa ana ce musu me yawwa ayatul anbiya ana ce musu kuma albarahim ko yawwa ana ce musu wato ayoyin Allah madaukaki ana ce musu hujjoji da barahim wato alamomi da suke nuna gaskiyar annabi cewa daga Allah subhanahu wata'ala yake to Allah madauki ya biya wa annabi Isa irin waɗannan ayoyi waɗannan iri yake nufi anan manyan ayoyi wanda annabi Isa ya zo da su ai mun karanta a cikin alkur'ani yawwa wanda ke cikin kabarinsa a mace annabi isa ya magana ya tashi ko ya taba kabarinsa mutumin sai ya tashi mutumin da aka haife shi gurgu ya taba shi shi ma sai ya miƙe da kafafunsa tsaf mutumin da aka haife shi makaho da yana taba shi shi ma sai idan sai bude wannan an taba ganin wannan kafin shi wasu annabawan sun yi gwargwadon abin da suka zo da shi to Allah maɗaukaki kasancewar ya baiwa annabi isa wannan dama ɗin shi yasa ya faɗe ta don ya nuna cewa ba kowa a cikin annabawa ya samu wannan ba sai kuma aka zo sai manzon sallallahu alaihi wasallama annabin ƙarshe shi kuma nasa mu'ujizozin a irin wannan gefen da kuma mu'ujizozi na ɓangaren abin da ya shafi magana kamar na alkur'ani shi kuma ya shafi dukkan annabawa babu wanda nasa ya kai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yawwa in aka zo babin maganar mu'ujizozi a littafan da ake ce ma dala'ilun nubuwa da kuma a shama'ilul muhammadiyya za mu ji irin abubuwan da Allah ya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na darajoji yace wa qala ta'ala har yanzu Allah madauki yace wa laqad faddalna ba'dhan nabiyina ala ba'dhin wa ataina dawuda zabura haƙiƙa mun fifita wasu wato wasu annabawa akan wasu annabawan wa ataina dawuda zabura kuma mun baiwa annabi dawuda zabura kaga dai wannan ya nuna annabawa aji ɗaya suke ko aji daban-daban aji daban-daban shikenan abin da suka gane yawwa idan annabawa aji daban-daban suke kaga fa min babin aula waliyan Allah ma aji daban-daban suke wani waliyin yafi wani wani kuma bai kai wani ba eh shikenan abin da yake so ya ga mana duk wannan darasin eh to shine sai yake cewa wa fi sahihi muslimin a sahihi muslim an abi hurairata daga abu huraira radiyallahu ta'ala anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam annahu qal ya ce المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان يسي المؤمن القوي مؤمني مي كالفي كالفي إيماني ƙarfin jiki ƙarfin zuciya khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min ad-da'if yafi mumini wanda yake shi ma muminin ne amma kuma mai rauni ne kun ga wannan bambancin me yake so nuna mana a imanin ma a duniya masu imani to mai ƙarfin imani yafi mai raunin imani a gun Allah yawwa to shine sai wa fi kullin khair kuma kowanne ɗaya daga cikinsu dai akwai alheri a cikinsa kaga ba a rusa ɗayan ba ɗayan mutumin kirki ne ɗayan ma mutumin kirki ne amma kirkin wani ya fi kirkin wani shine sai ce ihris ala ma yanfa'uka don haka kai kwaɗayin abin da zai amfane ka usta'in billahi ka nemi taimakon Allah ba taimakon wani ba cikin abin da ba mai iya shi sai Allah to ka nemi taimakon Allah wala ta'jiz kai hatta abin da wani zai iya ka nemi taimakon Allah a ciki wannan shine kamalar tauhidi yawwa ko da wani zai iya shi to ka nema agun Allah Allah ne zai sa wanin ya zo ya taimaka maka mun gane wannan yawwa a karka gajiya shine ma'ana wala ta'jiz ana cewa ajaza ya'jizu haka ake karantawa wasu zaka suna kuskure su ce ajiza ya'jazu wannan wata kalmar ce daban wannan ma wata kalmar ce daban in an ce ajaza babin fataha ko abin nan fa'ilinsa madi shi ne ababin fataha ko abin nan fa'ala ajaza amma abin mudari'insa ya ajizu ne ba ya ajazu ba mun gani don haka fi'ilinsa mudari wala ta ajiz ba wala ta ajaz ba ne yawa suna karanta da kuskure domin in ka ce ajaza ya ajizu ya gaza ya ajizu yana gazawa to in ku aka ce ya ajazu mudari'i ya zama mai fataha ma'anarsa shine fa mutum ya zama yana da kuturi babba shine asalin ma'anarsa a larabci shine a ce ajiza ya ajazu amma an ka ɗauke shi daidai ɗinsa shine ajaza ya jizu mun fahimci abin yawwa to shine sai ce wa in asabaka shay'un fala taqul in wani abu ya same ka kada ka ce law anni fa'altu ina ma nayi kaza lakana kaza wa kaza da kaza kaza da abu kaza bai faru ba ka ce da na sani da ban yi kaza ba ina ma na sani na goce lokacin da abu kaza zo da bai saman ba a'a Allah ya rubuta sai ya same ka ba inda zaka iya gocewa ina ma na aikata kaza da abu kaza bai same ni ba duk abin da kaga ya auku to Allah ya rubuta cewa sai ya auku mm. walakin qul amma abin da zaka ce qadarullahi wannan kaddarar Allah ce wa ma sha'a shi ko Allah duk abin da ya so fa'ala haka yake aikatawa fa inna law domin ita law din nan da kaza da kaza din nan to taftahu amala shaitan aikin ta dama shine tana bude aikin shaitan eh ita ce mabudin da ke bude kofa aikin shaitan kuma sai fara ina ma kaza ina ma kaza ina ma kaza a a ka koma ga kaddarar Allah kai imani da ita wa fi sahihaini cikin bukhari da muslim har yanzu an abi hurairata daga abu huraira wa amr ibn al-as da kuma amr ibn al-as anin nabi daga annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajrani wa idza ijtahada fa akhta falahu ajrun idan mai hukunci sawa'un ka kira shi alkali ko ba alkali ba sawa'un ka kira shi faqihi ko ba faqihi ba duk wannan ya shiga ciki yawwa ko alkali a kotu ko kuma mai hukunci mai istinbatsi ya bincike ya gano hukuncin wani abun da babu nassi har ya gano ta hanyar kiyasi ya yi istinbatin wani abu ya fito da hukuncin wani abu to in fa in asaba in ya dace da daidai falahu ajrani yana da lada nawa lada biyu wa idza ijtahada fa akhta'a in kuma yayi wannan yunkuri yayi kokarin yayi ijtihadi sannan yayi kuskure bai samu daidai din ba falahu ajrun to yana da lada kaga dai mai ijtihadi mai ijtihadi ne mai hukunci mai hukunci ne amma kuma daraja su ta bambanta gwargwadon wancan yayi ya samu daidai wannan kuma bai samu daidai ba ashe ba daraja ɗaya suke ba shi ma abin da ke so ka gane kenan wa qad qala ta'ala har yanzu dai wa qad qala Allah ta'ala Allah madauki dama ya ce لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى shi ma wannan kun ga wani bambanci yadda mutane suke wannan dangane da sahabban manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam mu saurara mu ji shi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatala ai mun san cewa sahabbai ana raba su gida biyu dangane da lokacin da suka yi imanin su ko akwai waɗanda suka yi imani tun kafin fathu makka akwai wanda kuma ba su yi imani ba har sai da aka ci maka da yaƙi maka ta dawo ƙarƙashin wato musulunci mun fahimci wannan yawwa to nan allah maɗauki na ba mu labari ne waɗanda suka ci da dukiyarsu suka yi imani tun kafin a buɗe maka ai kaga sun fi aiki sun fi ƙoƙari saboda sun yi imani a lokacin da imani yake da tsada sun yi imani a lokacin da imani yake da wahala a lokacin da ake azabtar da mutane wanda ya imani a wannan lokacin da bambanci da wanda daga baya ya zo ya imani bai sha wahalar komai ba mun fahimci abin yau wato shine Allah madauki sai yake cewa a la yastawi me ma'anin la yastawi ba za su yi daidai ba ba za yi a sa su a aji guda ba matsayin waɗancan ya fi matsayin waɗannan su waye minkum a cikinku man anfaqa duk wanda ya taimaka da dukiyarsa ya ba da ita ya ci da ita aka taimaka wa addini min qablil fathi kafin a ci maka da yaƙi wa qatala kuma yayi yaƙi har aka yaƙi da shi kaga wannan darajarsa ba za ta zo daidai da wanda sai daga baya zo imani kuma ya jihadi ba ko da ya jihadi sai ce ula'ika a'zamu darajatan haka ne ko yawwa sai ce waɗannan na farkon kenan darajar su tafi kaga wannan dama zancen daraja muke da fifiko tsakanin mutane yawwa to darajar waɗancan tafi min alladhina fiye da waɗanda anfaqu min ba'du waɗancan min qablu waɗannan kuma min ba'du min qablu tun kafin waɗannan kuma min ba'adu ma'ana bayan wa qatalu kuma suka zo suka yaƙi min ba'adu me yake nufi ai min ba'ad al-fathi min ba'di al-fathi wa qatalu kuma suka yaƙi gashi fa sun yi jihadi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma sun yi imanin nan kuma sun ci da dukiyarsu to amma dukiyar da waɗancan suka ciyar da yaƙin da suka yi ya fi dukiyar da waɗannan suka ciyar da kuma yaƙin da suka yi saboda me fifikon lokacin to amma a ƙarshe mai Allah ya ce sai ce wa kullan wa'adallahu alhusna kowanne kuma Allah ya masa alƙawarin alhusna to anan magana take ne ce ce alhusna annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya fassara mana a hadithin suhaib bin amr cewa abinda ake nufi da alhusna ita ce aljanna lillazina ahsanul husna wa ziyada annabi sallallahu alaihi wasallam da nassin hadisi sahihi uruku yace abinda ake nufi da wannan ziyada shine ganin Allah a aljanna mun fahimci wannan yawwa abin nan aljannar ita ce alhusna ziyadar kuma ita ce ganin Allah a aljanna to kaga kenan alhusna ana nufin aljanna ashe kenan a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda suka yi imani kafin fathu makka sahabban farko kenan ko kuma suka ci da duke su kuma aka yi yaƙi da su sun fi waɗanda suka zo suka yi imani bayan an ce maka da yaƙi kuma suka taimaka suka yi jihadi amma kuma a ƙarshe dukansu ina za su duka 'yan aljanna ne wa ya faɗi wannan Allah ne faɗi mun fahimci abin ashe sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama dukkanin wanda suka yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallama da waɗanda suka yi kafin fatuhu makka da wanda suka yi bayan fatuhu makka duk sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama 'yan aljanna ne mun gane wannan yawwa da nassin aya gashi wa kullan wa'ada Allahul husna to shine sai kuma ce wa qala ta'ala Allah madauki ce la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghayru ulil darari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim faddala Allahu al mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'ala al qa'idina daraja wa kullan wa'ada Allahu al husna wa faddala Allahu al mujahidina 'ala al qa'idina ajran 'azima درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما shi ma wannan Allah subhanahu wataala ya ce mana waɗanda suka zauna a gida daga cikin muminai kaga ya ce mana minal mu'minina daga cikin muminai don haka abin da zai sa a riskar da su wajen sakamako da waɗancan da za a faɗa a baya shine wannan lafazin imani su masu imani ne ba kafirai bane yawwa waɗannan masu imani ne sai ce ghairu ulil darari banda masu larurori da cututtuka makafi da guragu wanda ba dama su iya zuwa jihadi dole kaga suna zaune a gida to waɗannan waɗanda suka zauna ba su fita ba a cikin muminai ba za su yi daidai ba da wal mujahidu ne da waɗanda suka yi jihadi ku fahimci karatun yadda aya take yawwa la yastawi alqa'iduna min almu'minina ghairu ulid darari wannan istithna'i ne aka ce banda waɗanda suke masu larura masu cututtuka amma alqa'iduna min almu'minina wanda suka zauna a gida ba su je jihadi ba daga cikin mu'minai to la yastawuna ba za su daidai wal mujahiduna da su da masu jihadi ba masu jihadin fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a da dukiyoyinsu da kuma rayukansu sai ce faddalallahu almujahidina bi amwalihim wa anfusihim ala alqa'idina darajatan Allah ya fifita daraja wata daraja ya fifita waɗanda suka yi jihadi da dukiyoyinsu da rayukansu akan waɗanda suka zauna a gida ba su fita ba amma sai ce wa kullun wa'ada Allahul husna kowanne Allah ya musu alƙawarin abu mai kyau shine shiga aljanna don haka in dai akwai imani to da shiga aljanna mun fahimci abin amma in an shiga zaka ga cewa ajin waɗanda suka yi jihadi sama yake da ajin waɗanda ba su je jihadin ba mun fahimci abin ko amma kuma za su shiga aljanna baki ɗaya kamar da Allah maɗauki faɗa gwargwadon kuma a abin da Allah subhanahu ta'ala ya ambata mana na sharuɗa a sauran wurare sai ce wa faddalallahu almujahidina alal qa'idina ajran azima Allah ya fifita wato masu jihadi akan waɗanda suke mazauna suka zauna a gida ba su je ko ina ba wajen wato lada wanda yake babba darajatin kai wasu ba darajoji ne fa minhu daga Allah wa maghfiratan da wata gafara wa rahmatan da kuma wato rahama da jin kai wa kana Allahu ghafurur rahima dama kuma Allah mai gafara ne kuma mai jin kai ne Allah ya sa mu samu rahamarsa wa qala ta'ala kuma Allah madauki ya ce aja'altum siqayatal hajj wa imaratal masjidil harami kaman amana billahi wal yawmil akhir kwa sanya shine aja'altum kwa sanya kwa dauki siqayatal hajj shayar da alhazai domin da sababin saukar da wannan ayar mushrikai a makka suna cewa mu fa tunda ana aikin haji irin na jahiliya su ne fa suke alfahari suna cewa mu ne fa masu shayar da alhazai in sun zo alfarmar ɗakin nan a hannun mu take mu ne muke kula da wannan ɗakin ka'aba to shine Allah madauki ke gaya musu aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram kwa sanya shayar da alhazai da kuma raya masallaci mai alfarma kaman amana billahi wal yawmil akhir daraja su ɗaya da wanda ya imani da Allah da kuma ranar ƙarshe ma'ana wanda ya imani da Allah da ranar ƙarshe ya fi wanda yake wato taimakawa da hidimar ɗakin Allah in ba mai imani ba ne mun gano wannan yawa kaga wannan ayar ana magana ne dama tsakanin muminai da waɗanda kuma ba muminai ba yawa to shine sai yake cewa wannan ba za su zama daidai ba in kuma ka fassara ma ta bangaren abin da ya shafi koda bayan musulunci mujarradin taimakawa alhazai idan imani ba mai karfi bane ba mai girma bane ba zai sa wani abu ba don haka wanda ke da imani ya fi wanda yake kawai mujarradin wannan taimakawar yake yi ba tare da wato cikakken imani ba mun fahimci abin yawwa to shine sai yake cewa kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna inda Allah ba za su zama daidai ba a wurin Allah wallahu la yahdi alqawm adh-dhalimin Allah ko baya shiryar da mutanen da suke azzalimai kafirai ke ne yake nufi anan alladhina amanu su ko waɗanda suka yi imani wa hajaru kuma suka yi hijira wa jahadu fi sabilillahi suka kuma yi jihadi wajen ɗaukaka addinin Allah bi amwalihim wa anfusihim da dukiyoyinsu da kuma rayukansu to waɗannan a'azamu darajatan inda Allah su ne daraja su tafi girma a wurin Allah wa ula'ika humul fa'izun kuma su ne masu samun wato nasara yubashiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu Allah ne musu bishara da wata rahama daga gare shi kun ga an sa ta na kira saboda girmanta bi rahmatin da wata rahama minhu daga ga Allah wa ridwanin da wani da wata yarda wa jannatin da kuma gidajen aljanna su ma ba a san wanne iri ba lahum fiha na'imun muqim suna da wato ni'ima dawwamammiya a ciki اللهم اجعلنا منهم خالدين فيها سوما سدوما ني اتكنتا ابدا هر ابدا ان الله عنده اجر عظيم للي الله ينا da girma wato yana la a wurin sa akwai lada wanda yake mai girma wa qala ta'ala Allah kuma yace amman huwa qanitun ku duba irin wannan istihdari abinda zai baka mamaki shine yadda dan adam yana wani zance daban zai istihdarin irin waɗannan ayoyin lokaci guda ya ta zubo su kuma duk da ka ake rubuta wannan abun fa ba kofowa ake daga littafan wasu ba to wani abin da ma a kurkuku aka rubuta shi amma kwace littafan lokacin da aka rubuta su amma duk waɗannan abubuwa suna nan saboda an riga an haddace mutumin da aka ɗaure shi shekara biyu a kurkuku a shekara biyun nan ya sauke ƙur'ani sau 84 da ka saukar ƙur'ani 84 ya sauke ya sauke ya sake saukewa don haka ayoyin haka za a gansu kamar azube kamar da wani malami ke cewa shi yana ganin ibn taimiyya wato kawai ilimin aka aje gabansa aka ce ɗebi yadda kake so kamar ya kamfato abin da yake so ne kawai duk abin da ya ga dama in yana magana a kansa sai ka ga cewa kamar a duniya da ɗai babu wani mutumin da ya fahimci wannan matsalar irinsa ba a nufin cewa mutum baya kuskure ba haka ake cewa ba amma dai samun wato mutanen da suka yi ilimi ilimi don Allah kuma Allah maɗauki ya ɗaga su da iliminsu to irin wannan mutanen ba su da yawa shi yasa wani malami ke cewa a bayan ibnu taymiya fa ba a yi irinsa ba a bayansa tun da ya mutu to babu wani kuma da aka yi wanda ya kai shi ilimi kuma har zuwa yau duk mutumin da zai maka adalci zai gaya maka wannan magana babu Allah maɗauki ya masa rahama to shine sai yake ya kawo wannan ayar kuma amman huwa qanitun ko kuma wanda yake qanitun yana mai tsawon ibada alqanut ko alqunut ana nufin dama tulul qiyam fil ibada tsawon tsayuwa wajen ibada mutum ya dade yana qiyamul layli shine yana qunut wan ina wato ko wanda yake tsayuwa mai tsawo yana ibada ana al-layli tsakiyar dare sajidan yana mai sujada wa qa'iman yana mai tsayuwa يحذر الآخرة ينا تقولن أبن دي زو لاهرة ويرجو رحمة ربه كما ينا فاتن واتو رحمة أبنجزي وأنا كنت دليل أهل السنة كنا أكن جمع بين الخوف والرجاء من سن قائدا من شافت أكو يوا دك أبن دي ذاك يتو كهدأ سكان الخوف والرجاء كنا تقولن ألا كما كنا فاتن رحمة السا يوا آه تقول سي الله يسي هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون shin waɗannan da suka yi da ilimi za su yi daidai da waɗanda suke jahilai ba su sani ba ba za su yi daidai ba wa ya faɗi wannan Allah ne shi ne ibn ya kawo mana nan dan ya ƙara nuna mana fa cewa kai mutane fa ba zai yi su zama daraja guda ba hatta a ilimi waɗanda suke masu ilimi ba za su zama daidai da waɗanda ba masu ilimi ba ku duba waɗanda suke da ilimi ne fa Allah har ya haɗa da su cikin shaidar da yake yi ta la ilaha illallah malamai suna cewa wannan wato ayar da take nuna falalar malamai ba ayar da ta kai wannan shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti kun ga da yace Allah yayi shaida cewa babu wanda ya cancanta abauta masa sai shi sai kuma yace haka mala'iku su ma sun shaida bai kawo masu mulki ba bai kawo masu kuɗi ba bai kawo 'ya'yansu ko matansu ba sai ce wa ulul ilmi ya dora su akan mala'iku ma'ana ya biyo bayan su kai da mala'iku mun fahimci wannan malamai suka ce inda masu ilimi ba wata kima ce da su ba ba bukatar ambace su a nan wurin mujarradin zikiri ba kawai dan dadin zance bane Allah baya wannan duk abin da ka karanta a Qur'ani kada ka ce a'a kawai an kawo wannan abu ne kawai dan saja'i dan kaza ya dace da kaza akwai irin wannan yana faruwa amma ba wai dan ba ma'ana ba duk abin da aka kawo ko don an kawo aya ta kare da kaza a kawo wani abu don shi ma ya kama da waccan aya da ta gabata akwai wannan din to amma kuma akwai manufa yauwa babu abin da Allah ya faɗe shi ba shi da wata ma'ana ba shi da wani dalili ban fahimci ban sani ko kun fahimci abin da nake nufi yawwa don haka tunda Allah ya faɗi ulul ilmin nan tare da mala'iku akan shaida akan la ilaha illallah lalle malamai daban suke da waɗanda ba malamai ba don haka hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun kamar da kuma yake cewa irfa'illahu alladhina gata na ya kawo ta yace inna ma tadhakkaru ulul albabi ko masu tuntuntuni su ne kawai wato ma'abuta hankali wa qala ta'ala Allah madauki kuma ya ce yarfa'illahu alladhina amanu minkum wal ladina utul ilma darajat Allah yana daga masu imani a cikin ku kai da kuma waɗanda suke masu ilimi kaga masu imanin nan in kai shuru akwai masu ilimi a cikinsu ko ba haka bane amma ambatan masu ilimin a ware su daban ya nuna maka wata daraja ƙari akan imani yawwa shi yasa ce walladina utul ilma darajatin da wasu darajoji Allah subhanahu ta'ala ya daga su wallahu bima ta'maluna khabir Allah kuma masani ne ga abinda kuke aikatawa to daga sai mu tsaya anan a dama kuma fasalin ya ƙari amma akwai ƙarin bayanin da malam ya yi malam salih alishef sani ba dai wani lokacin kada ya ƙure mana da yawa amma ƙarin bayani ne ne na abin nan da ke cikin wannan ɗin yana cewa wannan duka istikradi ne da ibn taimiyya yi don ya bayyana mana cewa muminai da manzanni a wannan al'umma ɗin ba martaba su daidai wa daida ba wasu imaninsu a dunkule yake wasu kuma imaninsu wato daki-daki ne sun san abu a buɗe sosai don haka mumini ya zama mumini taƙi kuma mumini ne da abin da wato ya zo da shi wa ma inda huminal imanil mujmal da abin da ya zo da shi na imani kuma dunkulalle wa hunaka man imanuhu mufassalun akwai wanda kuma imaninsa daki-daki yake wato yana nufin amila ma ja bihi ya san ya yi aiki da abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi fa amana bihi mufassalan ya imani da shi daki daki akwai kuma wanda yake amana fa ma ja'ahu mufassalan ya yi imani amma bai zo masa abin da ya zo ya yi aiki da shi ba daki daki ba lakin ma ja'a ghairuhu aktharu lima indahu abin da ya zo wani ya fi abin da ya zo masa ma'ana abin da ya sani na sunna bai kai abin da wani ya sani ba wani da na faɗe shi a cikin wancan zai wadatar da mu yace fa sarar ladina yu'minuna bir rasul alaihi salatu wassalam mutafadilin don haka waɗanda suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai su zama ba ba daraja su ɗaya ba wasu sun fi wasu imani a saboda abin da ya zo gare su na wannan ilimi to haka nan ta bangaren aiki fa innal imana minhu ko fa innal imana minhu al'amalu fa idza amila domin ko shi imani daga cikin imani akwai aiki ma'ana aiki ma bangare ne na imani fa idza amila bima jaa bihi rasul da haka idan mutum ya aiki da abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi kana a'zamu imanan bihi to imanin sa yafi girma wa nataja min zalika sai ya zama sakamakon wannan shine annahu a'zamu walayatan tunda yafi yawan aiki to yafi walittaka dama abin da kuma ake so mu fahimta kenan wannan dai mun yi bayanin sa dan dai kawai mu tabbatar da mun karanta komai ne shi yasa ba da haka ba duk bayanin ya riga ya gabace ce fa idan al awliya ulaysu ala martabatin wahida ya kamata mu sani cewa su waliyai ba matsayin su ɗaya ba thumma zakara al adillata dalata ala anna tafadula bayna ahli al imani kathirun fi nususi sannan ibnu taymiya bayyana mana cewa nuna bambanci tsakanin masu imani Allah madaukaki ya nuna cewa ba matsayin su ɗaya ba to wannan yana da yawa a cikin nassoshi da dama da suka zo a cikin alkur'ani da sunna fa zakara ya bayyana cewa annar rusula cewa manzanni faddalallahu jalla wa ala ba'dahum ala ba'd shi ma mun karanta wannan wa zakara annal mu'minina faddalallahu ba'dahum ala ba'd cewa mu'minai ma Allah ya fifita wasu akan wasu fi iddati nususin min alqur'ani a adadi da yawa na nassoshin alqur'ani wa kadhalika almujahidin haka masu jihadi fi faddalallahu ba'dahum ala ba'd shine ya faɗi wannan la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal والصحابة يختلفون في مراتبهم هكذا صحابي بعد درجة سليبة سنسا صعبة يكاوكما والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير يتي فهذا الاستطراد wannan gawaina da ibn taymiya yi karka kira shi sakin hanya asalin a larabci kana magana ka fita ka koma wani wuri ka sake dawa shi ake nufi da sakin layi aiko yawwa shine ake nufi da istitradi yawwa wanda ka kira shi aje ai wata yar gawaina sai a sake dawowa yau don ko'ina ka je za ga akwai amfani yauwa ba wai an faɗi abu ne da ba shi da fa'ida ba ce to wannan sakin eh, ko yar gawaina da ibn taymiya yayi ya fita ya sake dawowa ya dillu ala anna al asl alladhi assalahu ma'rufun fi shari'a yana nuna mana cewa abin nan da ya assala mana wannan nuna cewa akwai bambanci tsakanin waliyai din to wani abu ne sananne a shari'a yana da asali a shari'a kuma sananne ne a shari'a yace wa hadha tantabihu lahu fi tariqati shaykh al islam yace ina maka nasiha kai mai karatu ka kula da wannan ka faɗaka a hanyar wato ibn timiya wajen magana fi annahu yuqarriru fi sadri al-kalami ma yuriduhu farko za ga wannan yana fito mana da manhajin ibn timiya ne mu gane sai ce a farkon maganarsa yake faɗin abin da yake so ya tabbatar sai kuma ya kawo dalilai mun fahimci abin yawwa thumma yastahdiru su'alan sannan sai ya tuno wata tambaya yawwa aw istishkalan ko wani rikici da in an karan in an ji wannan abin da ya faɗa ɗin ƙila zai iya tasowa yuriduhu shi zai kawo shi alaihi akan wannan abin da ya faɗa in an ce yuridu ka kawo wani rikici akan abin da ya gabata an karrara shi sai kuma ka nemi amsa ka kawo mun gane yuriduhu alaihi man an sha'ar risalata li ajlihi domin ƙila wanda ya rubuta wannan rubutu na alfurqan domin sa ɗalibansa kenan za su iya kawo wannan istishkalin sai ce la'alla kila ku tunanin kaza bayan na gaya muku kaza to sai kawo wannan yace hadhihi risala wannan rubutun ma'ana wannan littafin da ya rubuta au gairi hadhihi risala ko kuma ma wani littafin daban ba wannan ba sai ce fa ya'ti bin nadha'iri allati tadullu ala anna aslahu alladhi aslahu salimu sai zo da abubuwan da suka yi kama da wancan abin da ya rubuta dan ya tabbatar mana abin da ya gaya mana innan a baya to daidai yake akan hanya bai fita daga hanya ba min jihati listidlali ta ɓangaren hujja wa salimu min jihatin nazar hakanan ta ɓangaren wato lura da bincike ya ce wa haza la shakka annahu quwwatun wannan irin abun wannan irin uslubin wannan irin hanya din wato wani ƙarfi ne fil hujjati wajen hujja domin yanzu kaga ba wanda zai iya zuwa ya ja da kai akan in ka in ka ce masa ai muminai ba daraja su ɗaya ba annabawa ba daraja su ɗaya ba waliyai ba daraja su ɗaya ba ba mai ja da kai akan wannan ko ba haka ba kana da dalilai yanzu kaga sai dai fara gaya mana abin sai kuma ya kawo mana waɗannan hujjoji wanda duk za su wato tabbatar da wannan abin da yake faɗi a shine sai annahu quwwatun fil hujjati siyama ma'al mujadilin musamman ma in kana magana da waɗanda suke da mujadala da jayayya wal mubtadi'ati da yan bid'a li'anna hadhihi al kutub ko domin ko waɗannan littafai allafaha shaykhul islam ibn taymiya ya rubuta su ne li hidayati man dalla fi babis suluki musamman wannan risala din yawa ya rubuta ta ne domin shiryar da waɗanda suka ɓata a babin suluki harkar tasawufi wato harkar neman gyaran zuciya ai akwai wanda suka ɓata ta hanyar neman gyaran zuciya ko kar mu manta mun sha magana rarrabuwar musulmi a ƙungiyoyi da aka samu a tarihi akwai sabubba da dama daban-daban wanda suka haifar da wannan abu akwai ƙungiyoyin da sababin rabuwarsu da al'ummar musulmi matsaloli ne na siyasa kamar kawarijawa da shi'a dalilin rikicinsu da mutane harkar siyasa ce ko ba haka ba ne yawwa akwai kuma waɗanda dalilin rabuwarsu da sauran musulmi harkoki ne na tunani na aƙida aka shiga falsafa aka shiga mandiki waɗannan su ne kamar mu'tazilawa jahamiya sauransu da waɗanda suka biyo bayan su su a sha'ira maturidiyya da makamantansu akwai kuma ƙungiyoyin da sababin rabuwarsu da al'umma shine hanyar gyaran zuciya yadda za a je ga Allah wannan su ne masu tasawufi da suluki to wannan risalar da muke karantawa ibn timiya ya rubuta ta ne akan waɗannan na ƙarshen ba waɗancan na farko ko na biyu ba shine abin da yake so mu gani da fatan mun fahimta insha Allah to Allah ya samu dace Allah ya samu cikin waliyansa salihan bayi Allah subhanahu wa ta'ala ƙara mana ilimi mai amfani ya tabbatar da alheri gare mu duniya da lahira Allah subhanahu ta'ala ya samu a darajoji maɗaukaka cikin wato ko kuma tare da annabawa da siddiƙai da shahidai da kuma wato salihan bayinsa wa akhiru da awana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullah saboda tafiya da zan yi babu darasin asuba gobe nasira amma darasin yamma ina sa ran insha Allah akwai shi na muktasar minhaji sunna zan daure in baro inda na tafi din insha Allah da gaggawa dan a zo a yi insha Allah